بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ko dai ya kasance daren talatin da ɗaya ga watan ramadan ko kuma ya kasance ɗaya ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da sha tara ga watan septemba shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kased na ɗari da bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna cikin ainihin wato kitabu mawaqiti sala wato littafi ko matattarar da ke bayani dangane da lokutan ainihin wato sallah a musulunci a yau za mu tashi inda imam bukhari yake cewa babun ismu man fata ismu man fatathu al ga kuma wani babi da ke bayani akan irin laifin da ke ga wanda ya sake sallar la'asar ta kubuce mishi wato dukkanin salloli wajibi ne a tsaye da su akan lokuta kamar yadda bayanai suka gabata daga ayoyi da hadisai amma sallah mafi girma mafi muhimmancin a kula da ita akan lokaci ita ce ainihin sallar la'asar saboda nassin alqur'ani a cikin suratul baqara yana cewa hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye dukkan salloli duka har da sallar tsakiya hadisai suka zo sahihai a cikin wannan littafi na al-Imam al-Bukhari da musnad al-Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallam yace salatul wusta salatul asr sallar la'asar ita ce sallah ainihin tsakiya wadda Allah madaukakin sarki ya bata muhimmanci wajen a kula da ita don haka imam bukhari ya ware babi na musamman saboda akwai hadisai na musamman da ke bayyana zinubai na musamman dangane da wanda ya bar sallah ainihin la'asar قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله babban sahabi abdullahi dan umar shine ya ruwaito hadisin idan kuka dubi wannan yana daga cikin isnadin da malamai mafi yawanci suka tafi har da shi kanshi imam al-bukhari akan cewa silsilatun zahabiyya shine imam malik ya ruwaito hadisi daga nafi'u nafi'u ya ruwaito daga abdullahi dan umar wannan isnadin a wurin malaman hadisi mafi yawancinsu suka ce babu isnadin da ya fi shi inganci a duniya don haka suke kwatanta shi da cewa sarkar zinare ma'ana imam mali ya ruwaito daga nafi'u nafi'u ya ruwaito daga abdullahi dan umar waɗannan bayanan ba za ka gane su ba sai ka je ka ɗauki littattafan da ke tarihin waɗannan malaman kamar littafin tahzibul kamal da littafin tahzibul tahzib da makamantansu ka je ka karanta tarihin waye imamu malik za ka ji malamai su ne mishi kirari da cewa jabalul hifzi ma'ana tarin dutse ne guda wanda Allah ya aje na hadda in dai hadda ce imam malik kwakwalo shi bata taɓa rawa game da hadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka malamin shi nafi'u haka abdullahi dan umar to sa'an nan sai kuma ka dawo wajen nagartar waɗannan mutane wajen aiki da sunna haka suke keke da keke imam malik ɗan riƙau ne gaggam bai da sassauci game da sunna nafi'u haka abdullahi dan umar haka don haka isnadin ya samu albarka ta ƙarfin ilimi da kuma ƙarfin aiki da abin da ilimin ya hukunta shi yasa gaskiya ingantacciyar magana ita ce babu wani isnadi wanda ya fi wannan irin isnadin inganci gaba ɗaya daga cikin jiragiya a sani innama wasu malamai ne da suka zo sai suka ce za a iya sake duban ta wani bangaren a ce a a makaranta abdullahi dan umar wannan isnadin shi ya fi a makarantar abdullahi dan mas'ud isnadi kaza shi yafi a makarantar aliyu shi yafi to sai imam al-bukhari ya ce mun ji ai ko gasa ake ana haɗuwa a makaranta kaza ɗalibi kaza yafi a makaranta kaza ɗalibi kaza yafi makaranta kaza ɗalibi kaza yafi waɗannan guda ukun da suka fi in kuka haɗa su suka buga kuma ai ana samun wanda yafi ko to shine abin da ya faru a cikin fiyayyu din to wannan fifitaccen fiyayyu ne don haka wannan shine asahul asani da alal itlaq abdullahi dan umar ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lallai manzon Allah ya ce allazi tafutuhu salatul asri wanda sallar la'asar take kubuce mishi ka anna ma wutira ahlahu wa malahu to kamar yayi asarar iyalan shi ne da dukiyar shi ma'ana ka je kasuwa ka dawo a ce ka taho da cefane kana murna za ka kawo wa iyalanka ko ka je aiki ka dawo kana murna ka taho da albashi za a yi hidimar sallah za a yi kaza sai ka zo ka samu gidanka ya kone ka ce matan kafa a ce duk sun kone ƴaƴan kafa duk sun kone takaddun makarantar ka duk sun kone duk wani abu da ka mallaka a duniya gaba ɗaya sai ya zama bugu ɗaya kaya asarar shi kwatankwacin asarar da ake kwatanta maka kenan idan baka samu sallar la'asar ba to malamai suka ce me ake nufi dan ba a samu sallar la'asar ba wasu suka ce ana nufin ba a samu sallar la'asar a cikin jam'i ba sallar ta kubuce maka a cikin jam'i asarar jam'in la'asar kawai ya kai darajar ya kai matsayin wannan asarar ko kuma asarar sallar la'asar akan lokacinta da ya dace wannan ita ce magana da mafi yawancin malamai suka gamsu a kanta shine lokacin da ya dace shine lokacinta na muhtari ka yin sallar la'asar har sai karfe biyar karfe biyar da rabi to ta kubice maka a lokacin da ya cancanta ka yi ta wannan asarar ladan da kai inda za a kwatanta maka shi da asarar duniya shine gwargwadon ka rasa matanka da 'ya'yanka da iyayenka da duk wani abu da ka mallaka a duniya wanda zaka jingina da shi na mutane ko na dukiya lallai sallar la'asar tana da muhimmanci a wurin Allah Allahu akbar babun ismu man taraka al-asra yace babin da ke bayani akan zunubin wanda ya bar sallar la'asar menene bambancin wancan babin da wannan babin wancan babin ana kwatanta maka asarar da ba kai ka jawa kanka ba asarar da ta faru lokacin ya kubuce maka shine ake kwatanta maka wannan asarar ta kai a ce kamar ka rasa 'ya'yanka na matanka da dukiyar gari kaga wannan asara abin da ake ce maka baka da laifi a cikinta ko kun fahimta to sai aka kwatanta maka amma asarar da kai a cikinta tare da cewa ba kai ka ja asarar ba wani hali ne ka shiga har ya zama baka sami yin sallar la'asar ba ko makamantan haka ma'ana al'amari ne juyin juya hali ne ya kai ka ga wannan asarar wannan babin ku ana nufin taraka da gangan ya yin sallar la'asar akan lokacinta har lokacinta ya wuce to wani irin zunubi ne ga wannan قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله kun ji wani hadisi daga wurin malamin imam al-bukhari mai suna muslim ɗan ibrahim wanda nake muku ishara kwanaki akan cewa sai ka lura imam al-bukhari yana da malami muslim gashi nan shine muslim ibn ibrahim kuma imamu muslim mai sahihu muslim almajirin shi ne don haka sai ka kiyaye yadda al'amuran suke shi ko ya ce hishamu ya bashi hadisin da ya samo daga al'imamu ya hayab na abi kafirin shi ko daga ainihin wato al'imamu abu kilaba abu kilaba tabi'i ne shi ko ya ce an abul malih ya karɓo daga abul malih abul malih ma tabi'i ne riwayar tabi'i ce daga tabi'i kala ya ce kunna ma a buraida fi ghazwatin mun kasance tare da buraida a wurin wani yaƙi buraida ɗin sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam fi yaumin a wani yini zigaimin wanda aka yi jido rana bata fito ba a wannan yini faƙala sai shi wannan sahabi buraida ya ce da mu bakkiru bi salatil asri ku yi gaggawa fa ku yi sallar la'asar da wuri fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama qala saboda annabi ya ce man taraka salatal asri wanda ya bar sallar la'asar bai yi ta ba faqad habita amaluhu aikin shi ya ɓaci to anan abinda wannan hadisin yake nufi shine keme makana ji kana gani ka bar sallar la'asar ta wuce ka baka yi ta ba har sai lokaci ya wuce sannan ka tashi ka yi ta a makare ko kuma ka kiyinta to matsayin wannan mutumi shine aikin shi ya ɓaci to me ake nufi da ɓacin aiki a nan wannan zahiri ne lalacewa ake nufi shine duk wani aiki da ya gabata kafin wannan lokacin sallar la'asar na alkhairi ya riga ya lalace yanzu ya zama kenan inda za a dubi wurin rubuta ayyukanka sai a ga ɓangaren zunubai suna nan amma ɓangaren ayyukan alkhairi ya riga ya lalace kuma wannan hadisi iya kashe kenan don yana daga cikin ahadisu tarhib ne hadisai ne na firgitarwa babu wani ta'awili da za ka yi mishi mutumin didda ya ƙi yin sallar la'asar da gangan har lokacin ta ya wuce annan fa annabi bai yi irin waccan magana ba kun ga can cewa ya ka annama kamar ya yi rashin iyalan shi ne ana kwatanta mishi yadda asarar take ko amma nan fa cewa aka yi faqad habita amaluhu aikin shi ya ɓaci saboda haka ina son ku bambance tsakanin wannan hadisin da wancan hadisin wancan hadisin yana nuna mutum in in in la'asar ta kubuce mishi to matsayin wannan asara kamar a ce asarar ‘ya'ya da mata da jikoki da ‘yan uwa da iyaye da dukiya ne wannan ku hadisin abin da yake cewa mutum ne ya bar sallar la'asar bai yi ta ba lokacin ta ya wuce to wannan mutumi ayyukan shi sun ɓaci Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka manya-manyan malamai da suka tashi maganganu dangane da wannan hadisi irin su al'imamu ibnu battalin da irin su ibnu abdulbarri sun yi maganganu waɗanda ka ji abin da ibnu abdulbarri yake faɗi zan karanto daga cikin fatuhul bari ibnu hajirin ya ce qala ibnu abdulbarri al'imamu abu umar ibnu abdulbar yusuf namari yake cewa fi hadha hadisi isharatun ila tahqirid duniya wannan hadisi yana nuna mana akan cewa duniya ba a bakin komai take ba ba a bakin komai take ba tun da sallar la'asar in ta kubuce maka sai aka kwatanta matsayin wannan asarar da cewa kamar kaya asarar duniyan nan ne gaba ɗaya da ka mallaka ta 'ya'ya da mata da jikoki da dukiya wa anna qalilal amali khairun min kasirin minha dan aiki kaɗan na lahira dan kaɗan ya fi ayyukan duniya masu tarin yawa ka shekarar dubu nawa kana tara dukiya da mata da 'ya'ya sallar la'asar in ta kubuce maka ana kwatanta wannan asarar daidai da kai asarar wannan ɗimbin dukiyar da zuriyar nan don haka aikin lahira ɗan kaɗan yana daidai da aikin duniya mai yawa wa qala ibn battal al imam ibn battal yana daga cikin malaman da suka yi sharhin sahihul bukhari wanda tun ranar muqaddima na gaya mana zamu rinka karantowa daga jawaban shi yace la yujadu hadithun yaqumu maqama hadha alhadith yace babu wani hadisi wanda ake iya samun shi wanda ya kai matsayin wannan hadisin ma'ana wajen firgitarwa game da ire-iren waɗannan ayyuka sai ce li anna Allah ta'ala qala saboda Allah ce waye hafizu ala salawati ku kiyaye dukkan salloli ayar suratul baqara ta 200 kenan da 38 wa qala sai ce wala yujadu hadithun fihi takyiful muhafaza غير هذا الحديث yace babu wani hadisi wanda ake iya samun shi wanda ya kwatanta yadda ake nufin kiyaye sallar fiye da wannan hadisin don wannan hadisin ya nuna daga cikin sallolin da aka ce ka kiyaye din nan musamman la'asar kaji in kai wasa da ita ayyukanka za su ɓaci wannan hadisin ya fassara maka haƙiƙanin abin da ake nufi ko kun fahimta domin yana nuna maka yaya ake nufin kiyaye sallar ana nufin natsuwa a sallah ana nufin kaza ana nufin kaza sai aka nuna abin da ake nufi shine kar ka sake baka yi ta akan lokacinta ba in ko ka sake kai ganganci har ta kubuce maka to duk ayyukan da ka tara na alheri a musulunci sun lalace Allah madaukakin sarki ya kiyaye lallai kamar yadda na gaya mana wannan hadisi babu shakka akwai firgitarwa dangane da al'amarin shi domin wannan irin matsala da hadisin yake dauke da ita babu shakka kamar yadda ibn battal ya faɗi za ka karanta hadisai masu ɗimbin yawa baka samu wani hadisi wanda ainihin wato yake ishara zuwa ga ire-iren waɗannan ainihin wato ayyuka masu haɗe mai mai yin tarhibi da targhibi ya tsoratar da kai sai ya kwaɗaitar da kai ko to sai kuma imam al-bukhari ya ce babu fadli salati al-asri babin da ke bayani akan falalar sallar la'asar dan karka ce ita da sallama فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس بخاري يسامو شي daga hannun babban malamin shi daga cikin malaman shi wanda ya karanto hadisin farko cikin sahihul bukhari daga wannan malamin ne al-imam al-humaydi abdullah ibn zubair qala yace haddathana marwan ibn muawiya qala haddatha cikin babin da ke bayani akan falalar sallar jama'a ya ruwaito da isnadi wanda yake sarraha بالتحديث معنى إسماعيل ياتي حدثنا قيس قيس ياتي حدثنا جرير haka wata riwaya ta faɗi a cikin ainihin littafin aliyu sallama fa nazara ila alqamari sai manzon Allah ya dubi farin wata ya dubi wata lailatan ya'ani albadr a wani dare wato daren da wata ya kai sha hudu akwai wannan riwaya da muke ishara ta cikin sahihul bukhari lailatul badari an kira shi badar ne saboda ma'anar badar shine daro daro wannan kwano da ake sa abinci wanda za ga bakin shi ya kewaya haka to idan wata ya kai daren sha hudun ka dube shi zaka ga ya yi da'ira kamar yadda bakin ku musulmi za ku ga ubangijinku kama ta rauna hazal kamara kamar yadda kuke ganin wannan wata ina ma'anar kamantawar sai fassara da cewa la tubamuna ba kwa turereniya fi ru'yatihi game da ku game da kar ku makara wajen yin sallah kafin fitowa alfijir sallah asuba kenan haka kar ku sake ainihin wato a rinjaye ku wato wani abu ya rinjaye ku bacci ko wani wata larura makamanci haka yin sallar da ake qabla ghurubiha kafin rana na eh qabla ghurubiha wato kafin rana ta faɗi ita ce sallar la'asar afwan sallar la'asar ai kaga shine ma yake ƙara fito da falalar sallar la'asar din ko ثم قرأ sa'annan sai shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kafin fitowar rana ko ita ce sallah asuba wa qabla al-ghurubi da kuma kafin faduwar rana ina fata an gane to wannan hadisi daga cikin mas'alolin da hadisi yake dauke da shi shine ashe akan samu wani lokaci manzon Allah yana zama tare da sahabban shi a cikin riwaya Abu Dauda ya bayyana cewa idan suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sukan yi shiru kamar an dora musu tsuntsaye aka saboda annabi sallallahu alaihi sallama ya ce da su zaruni ma taraktuku idan kuka ji na bar ku bana jawabi hadisin in ka lura da kyau yana nuna mana yaushe aka yi wannan zaman a zahiri bayan sallar isha ne to ai mun karanto wasu nasoshi a baya cewa an kyamatar game da zama yin hira bayan sallar isha wannan yana nuna kenan idan ba ka ga da yawancin mutane ba sa bacci a kwana ana hira yan mata a kwana ana kyalkyala dariya amare a kwana ana takulkuli da yaran gida da sauransu duk waɗannan abubuwan ba su daga cikin abin da ya kamata domin a wannan irin dare na sallah tarawihi ba za a yi ba hatta sallar tahajjud wannan da ake ta azumi ba za a yi ba domin yanzu wannan ba daren azumi ba ne kuma daren sallah ne daren sallah ku jabiru dan abdullahi a cikin hadisin muslim game da aikin hajji ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama baya yin wasu ibadoji yin wata ibada ta musamman a daren sallah sai kai kwanciyar ka ka huta saboda gari zai waye bayan sallah asuba za a je sallar idi to ba a so kuma daidai lokacin sallar idi ka gaji ko kuma a je masallacin idi ma kana bacci da sallar isha za a yi in ba haka ba fa to bai halatta ba kamar yadda an samu a cikin gida annabi sallallahu alaihi wasallam yana tara matan shi da ainihin ƴaƴan shi ana zama ana tattaunawa in bukata ta kama kamar yadda aka samu annabi yakan kira su abubakar a zauna a tattauna da daddare akan abin da ya kama kure bane a karantar da al'ummar musulmi hadisan da ke bayani dangane da siffofin Allah domin yan bid'a suna cewa dukkan hadisan da suke da bayani dangane da siffofin Allah kar a karantar da gama garin mutane don kar su je su rike ku ga ubangijinku wannan gani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗi haƙƙan yaƙinan kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Huraira da hadisin Abu Sa'idin yana nan nan cikin Sahihul Bukhari yana magana a ranar lahi duniyan nan tamu ya tashi aka kai shi har sama ta bakwai bai ga Allah ba wannan ita ce magana da take daidai duk wata magana da ta saba haka bata tabbata ba manzon Allah bai ga Allah ba dan hadisi ya ƙara zuwa cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarawna ranan al'amura Allah madaukakin sarki ya taimaka to amma a lahira fa za a ga Allah domin nassoshin nan duk gaba daya da waɗanda suka zo a cikin alqur'ani suna tabbatar da haka shi yasa ijma'i ne a tsakanin musulmi mai littafi to ganin Allah ni'ima ce babba a halin kuma suna cikin babbar ni'ima ita ce aljanna yo amma ganin Allah ni'imar da ke cikin ganin Allah ta fi ni'imar aljanna har sai kuma su manta ma da ni'imar aljanna saboda sun ga babban ni'ima shine yace fayan sala to sannan kuma sai yake cewa idan har za ku iya kar wani abu ya hana ku yin sallar asuba da sallar la'asar akan lokaci to ku aikata haka wannan hadisi yana nuna me yana nuna muhimmancin sallar asuba da sallayoyin da yadda kake zaton su ba haka suke ba ko kuma yadda kake zaton su fadin su ya karu akan haka wannan ayar na daga ciki wasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi kana gode wa ubangijinka kowa ya san kace subhanallahi wa bihamdihi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi wannan yana nuna an fitar da sallar asuba da sallar la'asar a cikin wannan ayar wane ne wannan istinbatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka kaga ita wannan ayar in ka zo fihi da safe yin tasbihi da yamma to sannan kuma sai ka ce wannan tasbihi da godiya ga Allah kuma yana ɗaukar ma'anar sallah asuba yana ɗaukar ma'anar kuma sallar la'asar domin da yace wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi kai ilu isma'ilu mai riwayar hadisi sai yace if'alu dan haka ku rinka aikata sallar asuba da sallar la'asar akan lokaci la tafutannakum kar ku sake wannan sallah mai daraja ta kubuce muku na'am a ai ba ai ai kuma ba lahira bace in aka ce ba duniya bace to ai kuma ba lahira bace ko lahira ce ba lahira bace don lahira har yanzu ba a je ta ba yawwa to ashe kenan har yanzu a duniya ne shi yake je yi a wurin karɓo dokokin Allah a ina manzo Allah yake karɓan doka Allah a duniya don haka a wurin manzon Allah har wannan wuri da ya je duniya ce ba ba lahira ba ce to magana cewa ma ka zabal fu'adu ma ra'a ya taɓa ganin shi kafin wannan lokaci wani karan daban ma inda eh inda siratul muntaha inda ha jannatul ma'awa mala'ika jibril ne ya gani kaje duka karanta tafsirai abinda suka tabbatar kenan Ubangiji rahama ce amma waye zai samu wannan rahama sai mai kula da sallah akan lokaci shine alakar eh قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله لهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون إيه. kun ji hadisin abu huraira Allah ya kara mishi yarda ya ce lallai manzon Allah tsira da amincin Allah sun da ake nufi da bayayya ba jayayya ba dan wani ya taba jin wannan hadisin na karanta shi da jimawa fiye da shekara goma sha ya ji kasadin a jihar nasarawa wata ran na tsaya yake cewa ya ji ina cewa mala'iku suna jayayya na ce a'a bayayya shi da na safe zuwa karfe shida na yamma idan ka zo ai a doka aiki dan karfe shida ta yi ba za ka rufe ka tafi ba sai mai karban aiki ya zo ko sannan sai ka ba shi aiki eh shi kuma sai ya karba shi kuma karfe shida in ta yi ba mala'ikun da ke tsaron bayan Allah ne malamai suka ce a waɗannan wasu mala'iku ne on special duty Allah ya sa su su abin da ake turo su su zo su yi muraƙabar bayan Allah game da sallah idan waɗannan suka zo lokacin sallar la'asar waɗannan sai su zo kuna fi salatil fajri wa salatil asri yaushe ne lokacin da suke haɗuwa don karɓe da ba da aiki da sauyin aiki shine lokacin sallolin asuba da lokacin sallar la'asar kaga waɗannan salloli suna da daraja kenan mahallin shahid kenan na idan suka zo da la'asar sai su ainihin zauna tare da ku suna nan suna kula da sallar da za ku yi ta la'asar da sallar magariba da sallar isha da sallar asuba sai kuma waɗannan sai su sakko daidai lokacin sai su karbi kulfa la'asar sun tafi sun baku kuma kuna asuba waɗannan kuma su ce sun same ku kuna asuba sannan su kuma su ce sun bar ku kuna la'asar ko kun fahimci ma'anar bayayya aiki din shine sun maya arjul lazina batu fiku waɗanda suka kwana cikin ku suna sai su ce taraknahum wa hum yusalluna ai mun bar su suna sallah ne wa atainahum wa hum yusalluna kuma mun same su suna sallah waɗannan su ce mun same su suna sallar asuba mun bar su suna la'asar waɗannan kuma su ce mun same su suna la'asar mun bar su suna sallah asuba wala duk abin da yake da falala to kuma za ka samu in aka samu matsala kuma fa to za ga yana da haɗari dubi jirgin sama jirgin sama ya fi kowace na'ura sauri a wajen tafiya daga kaduna sai ya ɗauke ka minti hamsin sai ya kai ka Legas. ka ta to wala kiri salamu alaikum ka iso kenan dan haka ko kun fahimta saboda haka akwai sauri amma kuma hadari ya faru to akwai saurin kai ka lahira ina fata an gane mota kuma akwai jinkiri to haka ita ma in ta kife din kuma za ga akwai dan jinkiri kafin a isa qabla al-ghurubi babin da ke bayani akan wanda ya riski raka'a guda na sallar la'asar kafin rana ta faɗi ma'anar haka shine ya riski wannan sallah ta la'asar shine da a ce can da aka bayyana wanda ya kaza wanda ya kaza da a ce za ka zo yin asarar da kai ita ce za a kwatanta da waccan asara ta iyali amma kuma ba za a ce aikinka ya ɓaci ba kun gane domin lokacin bai fita ba gaba daya قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سري إذا تشمي ركعة ɗaya tare da cewa Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo wasu riwayoyi waɗanda suka tafiyar da wannan hadisi a zahiri a cikin silsilar sahiha cewa aƙalla sai mutum ya shigar da raka'a ɗaya a cikin rana ta faɗi sai dai ga waɗannan ruwayo waɗanda za ka ga galibin malamai in sun zo suna fassara idza adraka ahadukum sajadatan ma'anar sajadatan raka'atan ko sai ce to gaskiya wannan biyu in dai ba na manta ba nan ya kawo nan bahasi qabla an taghruba shamsu falyutimma salatahu kafin rana ta faɗi in dai ya samu ya shigar da ainihin wato sujuda ɗaya ko raka'a ɗaya daga cikin ainihin wato sallar la'asar kabla an tafulu a shamsu kafin rana ta hudo falyutimma salatahu sai ya cika sallar shi to ina kuma ma'anar in ya zama an samu akasin haka fa shine kafin ka cika raka'a ɗaya ko sujuda ɗayan kuma sai rana ta ka cika sallar ne amma ba a matsayin ka same ta akan lokaci ba sai a matsayin ƙaba'i ramuwa kake yi malaman da suka ce mutumin da ya bar sallah ta kubuce mishi da gangan babu ramuwa suka ce yana ganin rana ta faɗi kafin ya gama kulla wannan Allah duk sanda ya tuna sai ya sallah in bacci ne duk sanda ya tashi sai ya sallah to amma yanzu da gangan ne kawai mutum ya zauna ya ƙi yin sallah har lokacin ta ya wuce gaba ɗaya misali yanzu da muke gashi karfe goma saura ne na dare sai yanzu mutum ya tashi ya ce zai sallar la'asar sai ka ce ai yau jajibe wallahi mu kuma mahauta ne ana ta rububin nama shi yasa muka tsaya dai har da Allah Allah dai gafarce mu akar maka Allah ta mu da addu'a ko kun fahimta to malikiya da hanafiya da wane ne suka ce eh sai ya je zai sai ya istighfari amma babu maganar ramuwar sallar sai suka buga misali suka ce kamar watan azumi ne ya tsaya sai mutum ya ce shi yana da zirga-zirga yana da noma yana da kaza ba zai yi azumin ba sai ya canza sai watan ainihin rajab ya yi ba suka ce to ai sallah ta fi azumi gaskiyar lamari jama'a duk mutumin da ya sake ya ƙi yin sallah da gangan har lokacin ta ya wuce da gangan wallahi ba shi da wani dalili da zai rama ta sai dai istighfari ga Allah in ba haka ba azaba Allah zai shiga zunubi yana nan ya tuba Allah ya fi mai wannan zunubi amma maganar sallar fa babu maganar ya rama ta kama arafa ce an ce za a hau arafa gobe sai mutum ya ki zuwa hawan arafa a gobe sai bari sai nan da kwana uku sai je tsaya a filin arafa sai ce ai wannan fatawar ba ta da asali jama'a abin da yake da dalili shine in bacci ne ko mantuwa za ka rama ko yaushe ne za ka tashi ka yi su akan lokaci afwa za ka yi su sanda ka yi su za a karba amma da gangan ka yin sallah to wannan ingantacciyar magana sai dai kai ta istighfari ka inda sauran lokaci kenan don babu sauran lokaci fa to sai kuma malikiya suka zo da wata mas'ala babba in ka karanta littafin askari da muktasar da makamantan manya-manyan littafan malikiya suka ce mutum ne ya samu kanshi a halin larukwas kenan sai malamai suka ce ya dubi daga yanzu da zai kabbarta Allahu akbar zuwa nan da raka'a biyar zai yi wuya yi raka'a biyar kafin rana ta faɗi ina ma'anar raka'a biyar ya yi raka'a hudu ta azahar ya yi sai suka ce an yafe mishi azahar sai ya tashi sai ya la'asar ko kun fahimci matsalar suka ce in matafiyi ne kuma wanda shi raka'a biyu ne azahar da la'asar idan ya zo zai yi sai ya gwada ya ga lokacin da ya rage daga yanzu zuwa rana ta faɗi zai ba shi damar ya shigar da raka'a uku ina ma'anar raka'a uku ya yi azahar kasur raka'a biyu ya yi sallama ya tashi ya yi ainihin la'asar raka'a ɗaya kafin rana ta faɗi haka za ta samu eh suka ce in haka ba za ta samu ba an yafe mishi a zahar nan ma sai tashi sai raka a biyun shi ta la'asar wannan na daga cikin fatoyin manya-manyan malamai mujtahidai suna nan cikin fiqhun malikiya askari da muhtasar Allah ya gafarta musu to jama'a kun deji قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه yin rayuwar da ku musulmi kuke yi a nan duniya idan an gwada da zaman da al'ummar da suka gabace ku suka yi a nan duniya kama baina salatil asri ila ghurubi shams kamar zama ne daga tsakanin sallar la'asar zuwa sallar magariba bari kwatanta muku misali don ku fahimci hadisin da kyau zan yi muku kwatance sai ka ce mutum ya zo ya jira maka shagonka daga sadda rana ta fito zuwa karfe hudu karfe shida rana take fitowa to daga karfe shida na safiya zuwa karfe hudu na la'asar awa nawa yayi daga karfe shida zuwa sha biyu daga karfe shida zuwa sha biyu awa shida to daga sha biyu zuwa karfe hudu awa hudu awa goma kenan ko kaga mutumin da ya zauna daga fitowar rana zuwa fatsai zuwa karfe hudu yayi maka gadi na awa nawa awa goma wannan kuma sai ya zo sai ka ce mishi ya zauna daga karfe hudu zuwa karfe shida a ce shida rana take faduwa shi kuma zaman awa nawa yayi awa biyu to kwatancen da annabi yake so ya mana kenan a wannan hadisin cewa al'ummomin da suka gabace mu sun fi mu dadewa a duniya shine kamar sun zo tun safe ne har zuwa la'asar mu kuma mun zo daga la'asar ne zuwa magariba shine ku sake duba hadisin إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم zamanku a duniyan nan in an gwada ku da al'ummar da suka gabata na al'ummomin da suke kafin ku kama baina salatil asri ila ghurubi shamsi zamanku kamar daga sallar la'asar ne zuwa faduwar rana utiya ahlut taurati taura masu attaura an ba su attaura sune yahudawa mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam ko kuma a ce bani isra'ila don ya fi ladabi fa'amilu suka yi ta aiki hatta idan ta safan naharu har sai da rana ta kai tsaka yini ya kai tsaka ajazu sai suka gaza fa'a'atau kiratan kiratan fa'utu kiratan kiratan sai aka ba su yankin lada guda guda kowa sai aka bi shi aka ba shi lada ɗaya haka ثم أوتي أهل الكتاب ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل sannan kuma mabiya annabi isa su kuma aka ba su injila fa'amilu suka yi aiki tun daga lokacin da rana ta kai tsakaɗin nan ila salatul asr zuwa sallar la'asar sun ma'ajazu su ma sai suka gaza fa'oto kiratan kiratan sai aka ba su yankin lada guda guda kowa aka ba shi lada guda guda sun ma'uti na mu kuma musulmi sai aka ba mu alƙur'ani a bisa jagorancin fiyayyen halitta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko fa'amilna sai muka yi aiki ila gurubi shamsi zuwa sadda rana za ta faɗi fa'oƙina ƙirataini ƙirataini sai aka ba mu yankin lada biyu biyu wal aqibatu lil muttaqina kun fahimci yadda abin yake faqala ahlul kitabaini sai su waɗancan mutane da aka ba su attaura da injila su biyu sai suka ce ai rabbana ya ubangijinmu a ataita ha'ula'i qirataini qirataini wa ataitana qiratan qiratan waɗannan musulmi da suka yi aiki da qur'ani ƙarshen la'asar zuwa magariba amma ka ba su yanke lada biyu mu kuma tun safe fitowar rana har zuwa tsakiyar rana daga nan kuma zuwa la'asar waɗannan suka yi aiki kuma ka ba su lada guda guda wa nahnu kunna aksara amalan ai mu muka fi yawan aiki qala sai ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce hal zalamtukum min ujurikum min shay'in min ajrikum min shay'in hal zalamtukum min ajrikum min shay'in na zalunce ku ne game da ladan aikin ku na komai qalu la sai suka ce a'a qala sai ya ce fa huwa fadli to wannan falala ta ce utihi man asha'u ina ba da ita ga wanda na so kuma na baiwa al'umman musulmi masu aiki da alkur'ani menene wannan hadisin yake ainihin wato nuna mana wannan misalin da manzon Allah ya da yace kama baina salatil asri ila ghurubi shamsi abinda ake nufi sallan nan ta la'asar da kake ganinta wadda ake yin ta daga lokacin sallar la'asar lokacin ta shine zuwa faduwar rana ko to ta fi falala fiye da sallolin nan da ake yiwa da safe da rana abinda ake so a ce maka kenan ko kun fahimta sai kun natsu da kyau za ku gane waɗannan sun yi aiki tun asuba har tsakiyar rana waɗannan suka yi aiki tun daga tsakar rana har zuwa la'asar sai aka daidaita su wajen lada guda guda waɗannan kuma suka yi aiki daga la'asar zuwa magariba sai aka ba su ninkin ladan waɗancan guda biyu tare da waɗannan suna da takaitaccen aiki amma kuma suna da linkin lada guda biyu na waɗancan masu yawan aiki jama'a kun fahimci wannan da kyau ko da wannan ne ke ƙara nuna mana falalar sallar la'asar to a nan ne sai aka samu wasu cikin malaman fiqh fa sai suka yanko wani hukunci suka ce ma'aikata ne ka ɗauke su akan cewa ku zo ku yi mini gini ku zo ku yi mini noma daga safiya zuwa faduwar rana akan zaka ba kowa naira dubu biyu suka zo suka fara aiki da rana ta kai tsaka sai suka ce mai gida mu ba za mu ci gaba da aikin nan ba to sai ka je ka ɗauko wasu masu kwadagon suka zo ka ce musu to in kuka yi aikin nan daga yanzu zuwa nan da rana ta faɗi zan ba ku naira dubu biyu su kuma suka zo suka fara su ma sai suka aje aikin nan bayan ana sallar la'asar sai ka ce to ba za ka biya su ba sai wani ya zo zai karasa aikin to yanzu yaya kenan za ka iya ɗaukan kuɗin aikin ka bashi gaba ɗaya za ka iya bashi to waɗancan fa baka zalunce su da komai ba bari mu fassara mana abin da sana'ata tun da tela ne ni idan yanzu ka kawo min ɗinkin sallah misali abin da kake so shine ka ci sallah da rigar muka yi tsada da kai zan karɓi naira dubu ɗaya da ɗari biyu sai na bi na yanka riga na haɗa kwala na haɗa komi da komi amma ban haɗa riga ba ban haɗa wando ba yaushe muka yi zaka zo ka amsa mun yi cewa zaka zo daren sallah daren sallah sai ka zo sai ka ga riga duk a ɓaɓɓalle ba a haɗa ta ba sai ka ce to kenan yanzu abin da za a baka kayanka sai ce da ya tattara maka kayanka sai ya saka maka a jaka za ka bashi kudin aiki aka ce ko kwabo ba za ka bashi ba in ya ce to ai ni na yanka ni na ɗinka ni ne kaza ni ne kaza sai a ce baka karasa ba don haka ba za a baka ba to kai ɗin kuma in adili ne in ka kai wani telan ya karasa ba cewa za ka yi to zan baka ɗari uku ba shi kuma wancan telan nawa za ka bashi dubu ɗaya da ɗari biyun da wancan ko kun fahimta jama'a shine abin da hadisi yake nuna ma amma kaga mutane kuma ta can za su yarda a haka ko amma aka zo ta nan fa shi yasa kaga al'amarin mutane har yanzu yake rikice saboda mutane suna son adalci in ya zama zai fi barin ɗinsu zai biya musu bukata in ya zama su ne a kansu fato lokacin sai ya tsaya keke da keke shine wailul lil mutaffifina allazina idza talu ala nasi yastawfuna in za su auno a wurin mutane sai su cika wa idza kaluhum in ko za su aunar wa mutane fa aw wazanuhum ko za su gwada wa mutane yuksiruna sai Allah ya ce ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم الدين ليوم عظيم waɗannan ba sa zaton za a tashe su ne ma'ana ko zato kake za a yi tashin kiyama ya kamata ka kai zalunci balle kana da tabbas ko kun fahimta jama'a akwai wasu hukunce hukuncen ka koma kana ganin malaman fiqh suna ciro su sai kaga cewa lallai al'umma mu suna buƙatar su samu ilimi akan al'amuran da suke yi wato a ƙashin gaskiya saboda Allah a tsarin aiki jama'a idan aka ɗauki mutum aiki to ana biyan shi na wannan lokacin ne matuƙar ya kashe wannan lokacin ina ma'ana haka idan ka ɗauki direba a gidanka cewa zai rinka maka aiki to da wani wata zai zo gaba ɗaya bai yi aiki ba ba shi ne ya yin aiki ba a'a a gidan ne ba aiki dole za ka biya shi ma'ana gwamnati ta ɗauke ka aikin local government kullum sai ka je ka zauna gwamnati bata kawo aiki ba bacci za ka yi karatun qur'ani za ka yi nafilfili za ka tashi kai kai dai kana nan akan teburin da aka aje ka wata yana yin aka kawo kuɗi aka baka sai ka anshi abinka ba za ka ce to ai baka yi aikin ba dan me za ka ci a'a to idan aka ce kuma ashirin da uku ga wata sai kai kuma sai ka tafi harkarka ka ce to tun da dai ma ba aiki bari kawai ka tafi wata gonarka a soba ka je ka dan gina ɗakinka a cikin gona kawai kai zaman ka sai da wata ya cika kwana talatin kuma sai ka zo karɓan kuɗi ko sai a ce ba za a baka ko kwabo ba in ka ce to ai in na zauna ma ba aiki sai a ce a ai lokacin naka aka siya saboda haka ma'aikatan gwamnati ku kiyaye idan har aka ɗauke ka aiki to ko da ka je babu aikin kun gane wannan da kyau jama'a lallai ilalla to za ka ainihin zauna a wannan wuri kuma in ka zauna a wannan wuri za a ɗibi ainihin kuɗi a baka kuma za ka ci kuɗin ka halal ne to inda matsala take tasowa a zamanance sai malamai suka ce to ina kuma masu yajin aiki ina asu kenan ma'ana su ne da kansu suka ƙi yin aikin ba a kan rikicin albashi ba sai akan wasu 'yan kuɗi na gefe waɗanda suke bukata sai suka ce ba za su yi aiki ba ba za a ba su albashi ba kenan ku dubi matsalar da kyau gwamnati ta sa musu albashi dubu hamsin dubu ɗari dubu saba'in dubu kaza suna karbe to sai suka tado da wani abubuwa suka ce ga wasu kuɗi dubu biyu ga wasu sai kuɗi suka haɗu sai suka ce suna buƙatar ab don haka ko a rinka biyan su waɗannan kuɗin ko kuma ba za su ci gaba da aiki ba to yanzu ba gwamnati ce ta tsaida su aikin ba su suka tsaida kansu ko to wannan watannin da suka tsaye da kansu ba za a ba su albashi ba kenan eh eh tunda ba su yi aiki ba asu ba za su ji daɗin karatun tunda ba su yi aiki ba ba su ne suka ce fa ba za su yi ba a halin an yadda za a biya su su yi a biya su in ya so su ci gaba da neman wancan haƙƙin nasu saboda haka duk wanda ya yajin aiki ba a bisa an hana shi albashin ba a'a albashi yana nan yana gudana wani abu ne aka ce za a bashi ko kuma yake nema sai bai samu ba sai ya ce to bari wannan watan ba zai aiki ba to ba zai aiki ba eh to ba zai karɓi kuɗin albashin wannan watan ba kuma amma an gwamnatin ce ta ce to shikenan yanzu ku tsaida aikin har mu gama sulhu to shi kenan ƙarshen wata an ta ka ta baku an gama sulhu ko ba a gama sulhu ba za ku karba to ai shi kenan za su sadaukar da albashin kenan tunda babu wata hanya da za su bi su kwata wa kansu wannan haƙƙin sai ta hanyar yajin aikin sai su yajin aikin don su kwato wancan haƙƙin ko kuma sai su sadaukar da wancan albashin ya saraya ai dama sai ka yi sacrificing wani abu kake achieving wani abu Allah ya taimaka wa alaikum sa ka ji fa da yake an tabo nan eh eh za bismillah na'am
ladan yake jin na wasu da koko wa'anda ne koko ladan sallan a zafin da haka sun ya fi daga
wato abin da ake nufi shine idan ka haɗa ladan sallah a zahar da sallah asuba eh to ladan sallar la'asar ya fi waɗannan sallolin su biyu la'asar ita kaɗai ta fi waɗannan sallolin biyu abin da babin yake so ya ce maka kenan a fakaice قال حدثنا ايه نعم ايه ايه babu laifi domin wannan sana'ar taka da kake ta hannu ko kuma karatu da kake ko hadda ba ta hana ka yi wannan zaman lokacin da aka siya naka ba tun da ma baka yi aikin ba baka yi wani abu mai za ka yi ƙarshen ta bacci za ka yi to kaga baccin ma sai su ce to baccin kuma a nawa haka ne قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المسلمين wal yahudi wan nasara yadda musulmi suke in an kwatanta su da yahudawa da nasara a wajen aiki kama sali rajulin ista'jara qauman kamar wani mutum ne ya ɗauko wasu mutane su zo su yi mishi aiki wani kwadago ya'maluna lahu amalan ilal layli cewa za su yi mishi aiki har zuwa dare to me yake nufi da dare anan shine faduwar rana to sai ku ɗauko yadda kun ga ake fahimtar nasoshi nan ilal laili muka ce faduwar rana ake nufi ilal laili ko haka sai ku ɗauko wancan aya da Allah ya ce summa atimmus siyama ilal laili rana tana faduwa azumi ya ƙare haka hadisi ya fassara cikin sunan Tirmidhi da isnadi sahihi sai ce fa'amilu ila nisfin nahari sai suka yi aiki su waɗannan yan kwadago zuwa rabin yini faqalu sai suka ce la hajata lana ila ajrika ba ma buƙatar kuɗin ka kai mai gida tun da mu ma bamu kammala aikin ba fasta ajara akharina sai ya je ya ɗibo wasu mutanen kuma faƙala sai ya ce akmilu baqiyata yaumikum ku cika ragowar yinin naku walakum allazi sharattu zan ba ku abin da na yanka wa waɗancan na farko tun da farko fa'amilu sai suka yi aiki hatta idza kana ko hina salatil asri suka yi aiki har lokacin sallar la'asar kalu sai suka ce laka ma amilna mun yafe maka aikin da muka yi ba za mu karasa ba fasta ajara qauman sai sake ɗibo wasu mutane fa amilu baqiyata yawmihim sai suka yi aiki ragowar yinin da ya rage daga la'asar kenan hatta ghabati shamsu har sai da rana ta faɗi kaga fassara ilal laili din kenan kuna fahimta ko har sai da rana ta faɗi wastakmalu ajral fariqaini sai suka cika ladan ayyukan ɓangarori guda biyu ɗin nan sai aka ba su waɗannan ainihin kuɗin wannan shine misalin yadda musulmi suke kenan jama'a mu ne muka zo daga ƙarshe mu ne ibadar mu ƴar kaɗan lokacin da za mu rayu a duniya ɗan kaɗan amma kuma mu ne muke da falala saboda falala ce ta Allah kamar yadda ya zo a ciki fa huwa fadli utihi man asha'u falala Allah ce ya baiwa musulmi ta tabbata gare shi to amma gaskiya in muka dawo muka dubi waɗannan babuka kamar yadda muka ce suna tabbatar da falalar sallar la'asar ko in muka dawo muka dubi waccan kadiyar fa mutumin da ya maka aiki daga la'asar zuwa sallar magariba ba lallai bane ka bashi kuɗin aikin waɗancan na farko saboda wannan lafazin da ya ce fa huwa fadli sai in ka ga dama an ba haka ba za ka yi tsada da shi ne na iya wannan lokacin kawai ko kun fahimci wannan da kyau shine mai mota ne ya ɗauko ka daga sokoto zai kawo ka zaria an zo huntuwa sai mota ta lalace da aka zo huntuwa mota ta lalace shin zai ɗauki kuɗin motar sokoto zuwa zaria ne gaba ɗaya baka ko kuwa zai baka daga zaria ne daga huntuwa zuwa zaria daga huntuwa zuwa zaria baka da dalilin da baka ce to sai sai ka sai ka bani daga sokoto zuwa zaria tunda mota ta lalace sai ya ce to bari in mai da kai sokoton ko fahimta saboda haka daga huntuwa zai baka kuɗin mota zuwa abin nan ko kuma ya samu ya makalo ka a wata mota ta ƙara so da kai duk yadda suka daidaita kuma in kyauta ne wannan dan uwan shi direba ya ɗibo ka baka da damar ka yi kwafa Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to to bayan da muka ji bayanai dangane da abin da ya shafi ainihin wato falala ta sallar la'asar da kuma haɗarin ainihin wato a bar sallar la'asar da abubuwan da suka kamaci haka ko sai kuma ainihin malam yake cewa babu waqtil maghribi an ga wurin ko babu waqtil maghribi babin da ke bayani akan lokacin sallar magariba yaushe ne lokacin sallar magariba yace wa qala ata'un al-imam ata yace yajma'u al-marid bayna al-maghrib wal isha ya halatta mara lafiya ya hada tsakanin sallar magriba da ainihin wato sallar isha to wannan ata din gashi na ainihin wato malam ya kawo yace ashara bi hadha al-athar fi hadhihi tarjama ila anna waqt al-maghribi yamtaddu ila al-isha kun ji idda imam al-bukhari yake ilimin shi jama'a kun san cewa ya babin sallar magariba ko lokacin sallar magariba to sai ya kawo wata fatawa da za ta ɗaure maka kai me alakarta da karatun da ake yi tunda ya ce lokacin sallar magariba ana son a gane lokacin sallar magariba zuwa yaushe ne sai ya ce ga wani malami al'imamu a fa cikin tabi'ai ya ce ya halatta mara lafiya ya haɗa sallan magariba da sallar isha ina ishara haka dan a nuna maka cewa lokacin sallar magariba yana da faɗi har yana kaiwa lokacin magariba ai lokacin isha ina fata an gane sai ce wa zalika annahu law kana mudayyiqan lam fasala an waqt al-isha ولو كان منفصلا لم يجمع بينهما كما في الصبح والظهر yace ai baka taba jin an ce a hada sallah asuba da sallah azhar ba ba wata larurar tafiya ko yaƙi ko tashi hankali ko zaman lafiya da zai sa a ce a hada sallar asuba da sallar me da sallar azhar yace sai dai kaji an ce a hada sallar magriba da isha ko a hada sallar ainihin azhar da la'asar wannan ya nuna suna da tarayyar lokaci kenan to sa'an nan shine sai yake cewa wali hadhihi nukta khatama al-bab bi hadith ibn Abbas addal ala annahu sallallahu alaihi wa sallam jama'a bayna adh-dhuhr wal 'asr fi waqti ihdahuma wa bayna al-maghrib wal 'isha fi waqti ihdahuma saboda wannan hikimar ce malam yake tabbatar mana da cewa zaka ji wasu hadisai waɗanda malam zai kawo annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada ainihin wato sallar magriba da sallar isha ya hada sallar azhar da la'asar dan a nuna maka suna da tarayyar lokaci ko to kun ji wannan jama'a قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو, النجاش أبو النجاشي صهيب صهيب مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج يقول رافع بن خديج صحابينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو النجاشي كما بلرن باون شني يتي ناجمي جدانا رافع بن خديج يقول لنا cewa kunna nusalli magriba mukan yi sallan magriba ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fayansarifu ahaduna daya daga cikin mu yayi sallama ya juya ya tafi gida wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi yana ganin inda kibiyar shi ta fada in ya harba ta ko na tsuntsu yana kukan gidansu ne ko shi rafi'u dan khadij mafarauci ne ko yaushe yana rataye da kwari da bakar shi to yana ba da wani kwatance ne dan a gane annabi na yin sallar magariba da wuri sai ce in aka fito sallar magariba har ɗaya daga cikin mu zai sa kibiya shi ya harba ta yana ganin inda ta fada dalili akan cewa me akwai haske a gari an yi sallar magariba da wuri wannan yana nuna annabi yakan yi sallar magariba da wuri قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والإشاء, والإشاء أحيانا وأحيانا إذا رآه مجتمع عجل وإذا رآهم أبطأ أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها بغلس wannan hadisi an karɓo shi daga Muhammad ɗan Amr ɗan Alhassan ɗan Aliyu Allah ya ƙara musu yarda ya ce qadimal hajjaju hajjaji ibn Yusuf as-Saqafi ya ainihin iso ina fata an gane ina ma'ana haka ya iso aka ce waliyan alal madina ya iso madina ne an naɗo shi ya zama gwamna ko kantoma min kibali abdulmalik ibn marwan ya ainihin zauna a madadin ainihin wato abdulmalik dan marwan shine khalifa shi ya turo shi shine yace gashi aqiba qatl ibn zubair radiyallahu anhu bayan an kashe abdullahi dan zubair to sai aka nado wannan ya zo ya zauna a matsayin gwamnan madina to mas'alar inda take shine an san hajjaju da jinkirta sallah baya yin sallah akan lokaci to shine sai wannan mai riwaya Muhammadu dan Amr ya ce fasa'alna Jabir ibn Abdullahi sai muka tambayi Jabir dan Abdullahi to kaga dai sabon shugaban nan da aka nado mana baya yin sallah akan lokaci shine ala gafarta malam muna son mu ji yaya lokutan sallah suke dan mu rinka kiyayewa fa qala sai yace kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya kasance yusalli dhuhra bil hajira yana yin sallah azhar a lokacin da rana ta take tsakiya ma'ana ta take tsakiya amma ta yi zawali kenan kuma sai ka hada ta da hadisan baya cewa in ba ta da zafi kenan wal asra sallan la'asar kuma annabi yana yin ta wa shamsu naqiyya a lokacin rana tana da haskenta wato yana yin ta da wuri wal maghriba ita kuma maghriba fa idza wajabat idan ta fadi gashi nan a qur'ani fa idza wajabat junubuha wajabat faduwa ma'ana in ta abin nan raƙumi ne Allah yake faɗi dangane da raƙumin hadaya sai ce fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar idan aka soke raƙumi in ya faɗi da gefen shi to sai ku ci ku yi sadaka ku yi kaza kaza kaza to idza wajabat ai idan ta faɗi shine idza gharabat wal isha sallar isha ahyanan wa ahyanan wani lokacin annabi yayi ta da wuri wani lokacin ya jinkirta shine wannan ma'anar gashi sai ya fassara idza ra'awhu mujtama'u ajjala idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gansu sun gaggauto sun taru da wuri sai ya gaggauta wa idza ra'ahum abta'u akhara idan ya gansa sun yi jinkiri shi ma sai ya jinkirta was subha ita kuwa sallah asuba ko kanu sahabbai sun kasance ne suna yin ta a lokaci kaza zai bayyana aw kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yusalliha bi ghalas ko kuma annabi ya kasance na yin ta bi ghalas to menene ghalas ha shine duku-duku haka irin na asubahi din nan ko? to wannan kuma dalili ne akan me kenan an yi ta da wuri shine an yi ta da sauran duhun nan na asuba gari bai yi haske ba قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب سلمة ainihin wato ɗan akwa ya ba da labarin cewa mun kasance muna sallan magariba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam idza tawarat bil hijabi idan rana ta lullube abinda ake nufi wannan gudan ranan idan ya lullube sai a yi sallah domin magana faduwa hakikani ba faduwa take ba gaba take ta tafi wurin wasu dan lokacin da muke ganin ta nan mu kuma anan ai in ka buga wasu kasashen su kuma a wurin su ta faɗi to don haka kawai idan har rana ta ɓata wannan guda in ya ɓata to sai a yi sallah magariba lokacin azumi ne kuma sai ainihin a sha ruwa قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال جابر بن زيد يتي ينا بعد العباري دقى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يتي صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعا جميعا annabi ya taɓa yin sallah guda bakwai gaba ɗaya me yake nufi sallar magariba da sallar isha wannan raka'a hudu wannan kuma ainihin raka'a uku kar ka fahimci jami'an cewa ya yi su da sallama ɗaya ma'ana ya yi wannan ya sallama ya yi wannan ya sallama shine sahabi ya ta'abiri da cewa jami'an wa samaniyan jami'an annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ainihin haɗe sallolin azhar da la'asar suka zama raka'o'i takwas gaba ɗaya ya hudu ya sallama ya hudu ya sallama wannan hadisin ne ibnu hajar yake ishara a ɗazu da muke karantowa cewa me cewa ishara akan sallah azhar da la'asar suna da tarayyar lokaci magariba da isha suna da tarayyar lokaci to in ka fahimci haka sai ka gano hikimar kawo wannan hadisin shine a nuna maka cewa ashe sallar magariba tana da faɗin lokaci har zuwa sadda isha za ta shigo ko kun fahimta jama'a don haka gaskiyar lamari maganganun da malamai suka daɗe suna faɗi cewa sallar magariba tana da ƙuncin lokaci da gwargwadon yadda za a yi ta ko iziya ta kawo wannan magana amma malamai suka ce a'a akwai hadisai ne nau'i biyu akwai hadisan da suka faɗi haka akwai kuma hadisan da suka zo suka ƙara nuna sallar magariba lokacin ta yana da faɗi don haka sallar magariba jama'a idan rana ta faɗi a ƙarƙashin wannan kungan ana azumi sai mutane su natsu su sha ruwa sai a ce jama'a an gane rana tana faɗuwa ƙarfe shida da minti talatin misali shida da rabi ko sai a ce to jama'a sai ƙarfe bakwai za a tada sallar magariba minti talatin ta isa ka ɗan ci dabino ka sha kunun zaƙi ya ɗan kwanta maka sai ka zo kana sallah lafiya lau amma irin wannan oya-oya da mutane suke yi mutum ya zo yana ruku'u yana aman kaza yana ruku'u yana ainihin abubuwa na dawo mishi ta hanci jama'a duk wannan ba daidai ba ne jama'a in ka je haramai ni makka da madina ana sallah sai ka ga ranar alhamis da ranar litinin da ake sallar abin nan ake yin azumin nafila sai dan aka kira sallar magariba za a bada kamar minti sha biyar zuwa minti ashirin haka har sai ka ji yan najeriya suna cewa a'a ba za a yi sallar magariba ba ne sai a ce ai saboda an yi azumi sai an dan kintsa tukuna to mu nan da da ladan ya kira magariba sai ka ji yana assala assala harama sallah alwala kowa ya jinkiri ya je kama sai ka ji ya fara ta da ya kama biya kwaba abubuwan kai a hankali in Allah so Najeriya za ta gyaru jama'a eh a dai ci gaba da karatun hadisi da aiki da shi babun ko kuma babu man kariha an yuqala lil maghribi al isha babin da ke bayani akan wanda ke kyamar a kira sallan magariba a ce mata isha akwai malaman da sai su ce a a ce wa magariba isha ko ce a kira ta da sunanta قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ي... لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب من ذا الله يتي تو لا رباوا ين برني kar ku sake larabawan ƙauye su rinjaye a kan ku ku kuna cewa magariba su kuma ba sa cewa magariba to ku zage kar ku sake su rinjaye ku kala sai ce wata kulul a arabu saboda larabawa cewa suke hiyal isha su larabawan ƙauye kawai da zarar rana ta faɗi duk wata sallah da za a yi kawai sai suke mata isha shine annabi yake cewa larabawa sahabbai yan birnin madina da birnin makka kar ku sake a arabu ne duk wata sallah da rana ta faɗi kawai mutanen ƙauye sai su ce mata isha don haka sai ka ji suna cewa isha al'akhira isha ta ƙarshe to wace ce isha ta ƙarshe ishan da ka fi sani ɗayar kuma sai su ce mata isha annabi ya ce ku sake su ainihin rinjaye ku akan haka da wannan hadisin ne sai aka samu wasu malaman fiqh suka ce makaruhi ne wato an hana ana kyama ba a yadda ba ka kira sallar magriba ka ce mata isha tunda annabi ya ce kak ku sake masu faɗin haka su rinjaye ku babu zikirin isha wal atma wa man ra'ahu wasi'an babin da ke bayani akan ambaton a cewa isha isha ko kuma a cewa isha atma da kuma malaman da suke ganin in an faɗa haka ɗin ba a yi laifi ba akwai malaman da suke ganin babu laifi a ce isha kuma babu laifi a ce ainihin atma na fata an gane abin da asalin ya faru jama'a wato wasu kalmomi ne suke ɗiban jama'a akan haka eh sai a ce atma me ma'ana atma duhu to sai mutum in ka ce sallaitul atma sai ce a kana nufin yanzu kayi sallar duhu logic ne kawai ya halatta a ce saboda ma'anan magana shine na yi sallar da ake ce mata ko kuma sallar da ake yinta a lokacin duhu ramadan ne ma'anar ramadan zafi to in ka ce sumtu ramadana sai su ce a'a sai dai ka ce sumtu shahara ramadana duk waɗannan logics ne jama'a wato wayo ne wanda kuma ba daidai bane shine imam al-bukhari ya ce wa man ra'ahu wasi'an da kuma malaman da suke ganin yin haka ɗin daidai ne a ce isha ɗin kuma a ce atima ina fata an gane قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة يتي يا كرقو دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتي أثقل الصلاة على المنافقين الإشاء والفجر صلى تفي بعد وحلا دنوي منافقي سوء سون صلولين إشاء دعينهن صلر أصبات to a nan yanzu kenan duk wanda muka baya iya yin sallar isha da sallar asuba ya zama munafiki eh to amma wanne irin munafiki munafiki munafincin aiki wannan ba munafinci ne na itikadi ba don munafinci iri biyu ne akwai munafinci na zuci wannan kafirci ne akwai munafinci na aiki ko kuma na magana mutumin da duk zancen da zai sai ya yi ƙarya din aka yi alkawari sai ya saba wannan munafiki ne tsantsar munafiki amma ba munafiki na aƙida ba munafiki ne na maganganu to mutumin da sallar isha da sallar asuba ke mishi wahala shi kuma yana yin aiki ne na munafinci amma an nifaq amali wannan hadisi mun karanto shi a can baya a lamba ta 626 wa qala har wa yau kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace law ya'lamuna ma fil atma wal fajri da a ce sun san irin ladan da ke ga sallar atima da sallar asuba kaga wannan hadisin annabi ya kira sallar isha da me atima to ya halatta don haka imam al-bukhari da ya ce wa man ra'ahu wasi'an da kuma malaman da suke ganin duk daidai ne kowanne ka faɗi ɗaya ne wannan hadisin ma mun karanto shi a can baya a lamba ta 590 qala abu abdullahi al-imam abu abdullahi shine al-imam al-bukhari sai ya ce wal ikhtiyaru ko da yake abin da muka fi zaɓe an ya al-isha mutum ya ce isha din amma dai in ya ce atuma din babu laifi amma dai an fi zaben ya ce isha din liqaulihi ta'ala saboda maganar Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani da Allah ya ce wa min ba'di salatil isha haka nan ma bayan sallar isha to Allah ma da kanshi sallar isha yace ko aya ta 58 cikin suratul nur sai yace wa yuzkaru an abi Musa qala an ba da labari abu Musa yace kunna natanawadu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama inda salatil isha mun kasance muna bayayya zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin sallar isha wannan ya je yau gobe wannan ya jira gida wannan kuma ya je gata fa'atama biha sai annabi ya yi wannan sallah ta ita isha din to kaga sai ya ce fa'atama biha ashe nan abu musa al-ash'ar ya yi amfani da kalmar salatil isha ko amma da ya zo ba da labari fa sai amfani da kalmar atma kuma shine kaga duk daidai ne wa qala ibn abbas wa aisha da ibn abbas da aisha suka ce a ataman nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama bil isha annabi ya yi sallar isha a lokacin duhu kaga sun yi amfani da a atama kenan ko da kuma kalmar mai isha waɗannan hadisai ma mun huto su hadisin abdullahi dan abbas lamba ta 541 hadisin aisha lamba ta 542 wa qala ba'dhum an aisha a ataman nabi sallallahu alaihi wa sallama bil atima wasu kuma suka sake faɗi daga ainihin wato aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda wato afwan waɗannan hadisai da nake cewa mun wuto su za mu karanta su ne nake nufin in ce ya sa mu karrar wato za a sake maimaita su a nan gaba da isnadin su yace daga Aisha daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa a ataman Nabi sallallahu alaihi wa sallama bil atima Annabi yayi sallan nan ta duhu kaga Aisha ta yi amfani da wannan kalmar za mu karanta wannan hadisi a nan gaba lamba ta 826 insha Allah wa qala Jabir Jabir yace كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العشاء النبي يا كسن شينا صلى إيشاء كاجا أنا جابر يا أمفاني دمي كلمة إيشاء كو وانا حديث نظام كرنتاشي كو كما هكني من كرنتوش على باتا دلي بيرد تلاتين دبيرشي كما وقال أبو برزة أبو برزة الأسلم يتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر العشاء النبي يا كسن شينا جنكر تصلى إيشاء lamba ta ɗari biyar da sha shida mun karanta wannan hadisi kun ga nan kuma ya ce isha ko wa qala anasun anas yace akhara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama al isha al akhira annabi ya jinkirta isha ta ƙarshe kun ga nan ma anas ya amfani da me kalmar isha wannan hadisin zamu zo mu karanta shin Allah so a lamba ta ɗari hudu a ɗari biyar da arba'in da shida insha Allah to sai kuma yace wa qala ibn umara abdullahi dan umar yace wa abu ayyuba wa ibn abbas radiyallahu anhum sallan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam al maghrib wal isha annabi yayi sallan maghriba da isha ya halatta a ce isha dai ko قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم lailatan salatal isha abdullahi dan umar ya ce wani dare annabi ya yi mana sallar isha don haka ya halatta a ce sallar isha kenan wahiyar lati yad'u nasu al'atima ya ce ita ce wadda mutane suke ce mata al'atima sallar duhu sun sarafa sannan sai ya juya fa aqbala alaina annabi ya juyo gare mu bayan da ya sallama fa qala sai ya ce ara'aytum lailatakum hadhihi kun ga wannan daren naku da kuke ciki fa inna ra'asa mi'ati sanatin minha nan da shekara ɗari daga wannan daren la yabqa mimman huwa ala zaharil ardi ahad wanda duk yake da rai a duniya a yau daga daren nan ba zai kai shekara ɗari ba manzo Allah ya musu wannan wa'azin mahallin shahid a cikin hadisin shine annabi ya ce salatul isha ko to a nan abin da kuma wannan hadisin ya zo da shi tare da mun taɓa tattauna wannan matsala ita ce ne cewa shekara ɗari daga wannan dare duk wani abu da yake da rai to ba zai wuce ta ba don haka jama'a hatta maganganun da ake faɗi cewa annabi khidir yana ainihin da rai kaza kaza kaza in ma har yana da ran a wannan lokacin to zuwa yanzu ya rasu zuwa yanzu ya rasu jama'a kenan yanzu ba za a samu wani wanda ya halarci wannan daren yana da rai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a wancan lokacin kuma a same shi har yanzu yana da rai don haka duk wani aljani da zai zo ya ce yanzu shekarar shi dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari kaza sai ya ce ƙarya ne an samu wani fitsararren aljani wanda mutanen bauchi suka jarabtu da shi har sai ka ji wai ana cewa wai baba sama'ila baba sama'ila ko a gidan suwa ya zama baba sama'ila oho ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye baba sama'ila yana ƙarya yana cewa wai shekarar shi dubu kaza dubu kaza dubu kaza wai har ma ya gaji yana so ya mutu ya rasa yadda zai yi ne ku jona mishi wutar lantarki tun zai mutu eh eh kaji wai har jana'iza manzo Allah an yi da baba sama'ila kaji ƙarya dole ne in za ka yi rukuya sai ka san duniyar aljanu ba haka ba sai su je su batar da kai su mai da kai galabaitacce game da imani jama'ar musulmi saboda yadda lokaci ya to insha Allah ta'ala za mu ainihin saurara a nan akwai 'yan tambayoyi don kar a tashi in Allah so ba a abin nan ba wani bawan Allah ya ce yana roƙon a taya shi addu'a yana neman aure Allah ya kawo mishi alherin da ke cikin auren Allah ya raba shi da duk sharrorin da ke cikin auren mu ne maka addu'a da fatan alheri game da wannan aure naka Allah ya sauƙaƙe maka shi Allah ya haɗa ka da dukkan alheran da ke cikin shi ya raba ka da dukkan ainihin wato sharrin da yake ciki kamar yadda duk wanda yake ya samu kansa irin wannan hali na neman aure mune mishi fatan alheri wanda yace menene hukuncin amfani da kalandar nan da ke dauke da lokutan sallah musamman magariba sai ga cewa wani lokacin an sa lokacin sallar magariba karfe kaza rana kaza a gari kaza kuma sai zama daidai wannan lokacin da suka sa a rubuce sai a ga ranar bata faɗi ba a garin to shikenan ya nuna kenan an yi kuskure an yi ba daidai ba amma irin wannan kamata ya sai ku rinka daukan adireshin su tunda suna da adireshi a jiki sai ku rinka rubuta musu dan su san me ake ciki ku ce rana kaza ga watan kaza da kuka ce a zariya rana za ta faɗi karfe shida da minti talatin da shida to ranar ba ta faɗi ba a zariya sai karfe bakwai saura minti ashirin saboda haka wannan kididdiga taku ta yi kuskure sai ku faɗa musu don su gyara nan gaba mun ce wai aljani na magana ko baya magana aljani na magana mana karanta qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba kaji qur'ani ya ruwaito mana sun ce inna sami'na qur'anan ajaba magana aljanu ce na cikin alqur'ani abin da yake ɗaurewa mutane kai in ana ruƙuya wai aljani na magana ko baya magana yana magana mana abdullahi dan gidan imamu ahmad ya ce na tambayi babana aljani na magana ko baya ya ce yana yi ya ce to mutane sun ce baya ya ce ba gashi nan kana ji muna magana da shi a bakin mara lafiya ban muna ruƙuya an ji an gani kuma za a ce ba a gani ba aljani yana magana jama'a sai dai ya taka tsantsan ne kai ya karya ya zurma ka na fata an gani wannan ya ce bayani dangane da kabbara da ake ranar sallah an samo ta ne daga sahabbai irin su abdullahi dan mas'udin kamar yadda ta zo a cikin littafin al-musannaf na ibnu abi shayba da isnadi sahihi cewa ranar sallah akwai kabbarbari da ake yi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan ta tabbata daga sahabbai haka الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أي تين كبر بريدي يازو دقى صحبان النبي صلى الله عليه وسلم ألوكة سلر إيدي كرما ana fara waɗannan kabbarbari daga lokacin da aka shiryo za a tafi sallar idi har zuwa a kai filin idi hakanan daga filin idi har zuwa a dawo gida ana yin waɗannan kabbarbari a lokacin babbar sallah haka za a yi tun daga tafiya har zuwa dawowa to a lokacin babbar sallah kuma ana yin waɗannan kabbarbari tun daga ranar sallah babba da bayan sallah da kwana ɗaya da bayan sallah da kwana biyu har zuwa da bayan sallah da kwana uku sai an yi sallah magariba kenan sai dai sabanin yadda mazhabin malikiya suka kayyade cewa sai a bayan salloli kawai a'a a yadda sunna ta nuna sahabban suna yin kabbarbarin ne har a cikin kasuwa har a cikin rumfa har a cikin gida har ko ina litukabbirullaha ala ma hadaku dan haka sahabbai suna yin kabbara ne a koyaushe bayan yin sallan ne kafin yin sallan ne da ko ina suke yawo har a cikin rumfa har a kasuwa kai sayyidina Umar har tsumangiya yake rike yana shiga kasuwa yan kasuwa suna cikin cin kasuwa in yaji an yi shiru sai dan tsula wa mutum haka ba wai abin ya dan tsula maka wanda zai dan kickstarting ɗinka ya dan motsa ka in ya dan tsula maka haka sai Allahu akbar Allahu akbar in ya ga ka dan yi dumi sai ya wuce ba ka ka dauka ke ina fata an gane to da aka kabbar bari har mata suna soya naman sallah za su rinka suna kabbar bari ane ana kuma jefa a baki don bakin ya balance kenan ko eh haka ayyamu aklin wa shurbin wa zikrullahi haka manzo Allah yace eh a ambaci Allah ayi ambato ayi tasbihi kuma ane ana jefawa ane ana dan kurba haka ina fata an gane eh to da haka kun ji bayani dangane da kabbarbarin nan jama'a lalle musamman amina jama'a a lokacin aikin hajji amina ba a so a ji mina ta yi shiru zamanin abla dan abbasin wata ran yazo aikin hajji sai ji mina ta yi shiru aka ce lafiya a sai aka ce ai sarki ya hana ni yace manzon Allah ya ce ayi manzon Allah ya ce ayi amma a ce sarki sai je hau kan dutse ya Allahu akbar Allahu akbar sai aka fito fadawa da gudu sai aka gan shi sai aka je ai ranka ya dade ai babban sahabin nan ne abu sai ce wannan ku kyale shi ma'ana da dai dan wani fake-faken ahlus sunna ne kun saba shiga sai aka kama shi a bubbuge amma